بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba a girin da ɗaya ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a sai da yamman nan likin ake jira ta ɗari cewa ƙarshen wata wannan ranar ta ƙarshen wata to na ce tun da dai ni na rufe gaskiya da na ga ashirin da uku sai na ɗauka sai sati mai zuwa a ke watan ba mai cika ba ne. Yanzu da haka dai za mu yi haƙuri sati mai zuwa sai mu karanta alwata mahakamun jana'i. Yau za mu dora da littafin saboda yawa wasu ba su sani ba. Mun tafi akan zuwa akan cewa alwati za a yi. To shi ɗin ku za mu yi. Mun tsaya darasi na ɗari da sha takwas. Za mu tashi darasi na ɗari da sha tara shafi na ɗari hudu da tamanin da tara inda muke kitab ko kitab na goma muka biya za mu tashi kitab na sha ɗaya kitabu al'a'ima sabon kitab littafin alwazin shi ma ya ɗauko gangara mun fara tafiya gangara tun da dama aka kama da wato aure da kasuwanci kusan mun ci ƙarfin littafin gaskiya abin da ya rage yanzu duk dauraya ce kawai kitabul ad'ima ma la yata al'ad'ima tu jam'u da'am jam'i ne na da'amun abinci wa hiya ma ya'kulu al insan shine abin da dan adam zai ci wa yata dazabihi ina da kawai yayi ka alace da shi daga abinci cika shine ake cewa mutum kuti yau ko ka ku jan cewa na ai ai miskini shi ne kotiyar wanda zai ya fita a ranar zai ne misali to shi ne wa gairi ha da waninsa kaga ya ce da waninsa saboda in wani ya ga dama zai iya ɗauko ma ruwa ma ya ce ba abu gini kamar yadda mun ba da wannan dalili a suratul baqara a karatu cikin baya wal aslu fiha al hillu asali akan wannan shine halacci shine al aslu fiha alhillu shi abin da asali kamar da mai ra'ayin da suke hiya yake bada ko yawa قال تعالى الله مدوكين سركي يا فلا يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا يا ku mutane ya ku taron mutane kulu mimma fil ardi ku ta abin da yake ban kasa gaba daya mimma aka yi wa umumi na duk abin da yake ban kasa ku kawai halala a matsayin halal ɗayi ban cikin daɗin rai a ga wannan ayat ta gani kai ne kana da idan ka ga dama za ka yi zuwa duk abin da ka gani a ban kasa halal ne za ka ci kawai suratul bakara aya ta ɗari da sittin da takwas wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa kulu washraku ku ci ku sha wala tusrifu amma kar ku wuce gona da shi wajen cin shine mutum yayi irin sai abincin nan umma shureni in ya ce ka ta zama sai an hanka ijiya da ake waya wai ya ce ya koyi wajen iya rawa wajen ke umma shureni da tura shi a kan gari in ya kwanta sai da zaba to to wannan atala ajiru biya maslakan ku a kar ayi wannan kar ayi to sai ce wala tusrifu kar a wuce gona da shi ko na ka ce ya cin mugunta a abinci sai da ya gama sau kuma ka ce za a tafi gidan wani walima za a je wani cin abinci kuma ya tabbatar da kaji da abubuwa za a ci ya ji ruwan aiki ya riga amai ya sa hannu a waje ko kaga wannan zalintar kai wallahi zalintar kai kaga da ya ɗau tsari tun jini da ba ai ba zai sha wahala to sai ce innahu la yuhibbul musrifin Allah baya san ku kalli irin kalmomin nan idan Allah yake baya san abu baya san ba zuwa gona da yi a komai ba mun sha faɗa wuce gona da iri ba fa sai mai kuɗi ba talaka ba wanda bai da komai zai iya faɗawa cikin nan me yasa ka ce abin da ba zai amfane ka ba kai asara da shi ne almubazzarin shi ne israfi kwandare eh mutum ba zai abba zai amfani shi ba wanda ya je yana da kuɗi yanzu ya je abin dubu hamsin in dai amfani zai da shi kai da kake da naira ɗari biyu idan ka siya baka yi amfani da shi kai ne almubazzari shi ne kawai ba gani sai ce kul man harama zinatan lahi allati akhraja lil ibadi kul gaya musu sine da su man harama zinatan lahi allati waye ya haramta tsawar da adan da wato ubangiji madaukakin sarki a akhraja lil ibadi ya fitar wa bayinka kayan tsawa da kayan ado da Allah ya fitar wa bayi waye haramta babu wa tayyibati da daɗaɗan abubuwa da ci mina rizikin arzikin da Allah ya bayar a bakasa wa ya haramta babu wala ya harumu min al-al'amati illa ma haramahu Allah kada mutum ya sake haramta wani abu na abinci in dai ba Allah ne ya haramta ba karka so ba fi kitabi kuma haramcin ya zo a littafin Allah aw ala lisani rasulihi ko ya zo akan harshen annabinsa manzansa wa tahrimu ma lam yuharrimuhu Allah da wato haramta abinda Allah bai haramta ba kuma sai ke iktira'un ala Allah kirkira ne kirkiro magana ne ka jingina wa Allah Allah bai haramta abu ba kace haramun ne kaza dan kuma san mutanen mu suna da irin wannan dabi'a kawai sai mutum ya zauna ya kirkiro labari ya tura ya ce duk wanda ya kaza ya yi kaza yanzu ta zo wasu ke nuna min wani abu cewa wai an ce duk wanda ya sha kayan maye duk wani abu in kan duka da giya da dangin da saboda haka yanzu ana da lesson 40 days da za a fara aiki saboda haka in dai ya tun daga yau wai a rubuce rubutu ne ake watsa shi duk wanda ya sha wani abu na maye ko mai yan lesson nan zuwa yi to ba za a karɓi sallarsa ba ba za a karɓi azuminsa ba tun daga yanzu har zuwa kwana arba'in ba za a karɓi sallarsa da azuminsa ba domin wai giya ko kayan maye baya sakin jikin mutum sai ya kwana arba'in sannan kuma sai aka gama aka ce ko annabi da yake ko bi irin wannan abubuwan nace farko da suna karanto labarin sai nace ya fi kama da scientific bincike misali ko ya fi kama da wannan wanda za mu zo nan gaba mu ji idan abu ya shiga jikin mutum ba na najasa kwana nawa yake a ce ya tafi za mu karanta a wannan karanta ya shiga jikin dabba to za mu ji to amma su wannan inda a ce aka yi scientific ne kawai sai mu bai mu tafi a nan inda likitanci ne amma maganar hadisi daidai yake da wancan labaran da ake cewa wanda ya sanar da wani wanda za a fara azumi wata ta haramta a gare shi ba a zara Allah da hayar da ko wani labari da zuna na an tura a gurbin cewa wani ya fara biya ta karkare a kan mambari yana bayani cewa ko wanda ya ce Allahu mai ni ne ni ba ma ni ce wata wada na wannan istighfar sau ɗaya a wata rajab a wuta ta haramta a gare shi sai annabi ƙarya sau ɗaya a waje babu wani abu irin wannan da ya inga kuma ya inganta duk wannan professorsin da daktoci na addini bisa kaga faɗarsa kowa dai ai sai kowa ya ta faɗa domin bai za ka iya jira ma an jira lawa bi hada ba a san kaiwa na bukayya ba a su saboda yi wa man kadaba alayya muta'ammidan liyatabawa maq'adahu min an-nar shine ke cewa la nakdibu alayhi walakin nakdibu lahu wai ba ƙarya muke yi ba amma da yi ƙarya ne dan mu kan ba waja a in ka ga ana kan mutum da kan mutum da ƙarya ai ne ta bane yawwa kai duk mata da suke foundation in ta je da kenta ai ba sai ta sama foundation ba ko ba haka bane sai an yi wannan tike tike a je gurin mai dinki ya tika ta ya sanadi yadda ake wa mota mutum ya yi da kansa akwai wanda ya saboda saboda yadda suke yi da kansu zaka ga wallahi ko make up ba zai akwai su bayalai biyu a to kuma sai kawai a sai kaza annabi alaihi salatu wasalam baya buƙatar tike tike domin cikakke ne dan adam zuwa wani dan adam duk dan adam da ake cewa wai dare yake taran ma ji kai wallahi ai daga uku sai hudu wani irin tara za a ce wani dan adam tare bai ma kai taran ba an ya kai tara an ya wuce uku yake hudu a nan gurin ake yawo yana zuwa biyar ko sai a ce a to wani ya ke rubuta haka ne kawai hausa ce ta ba hausa to saboda haka ba a so ka kirkiro abu ka jingina wa Allah ko annabinsa ka ce ai Allah ya ce ai na yake kuskure ne to bara ma ku ji ai akwai kalubale ga aya qala ta'ala qul ara'aytu qul dene da su ara'aytum ku bani labari ko shin kuna ganin to mun ta faɗa cewa ara'ayta da ara'aytum fasara biyu yake ara'ayta alladhi yukadzibu bihi shin kana ganin wannan ganin ne da ko na dukiya wannan da yake ƙaryata wato ranar sakamako ko ba ni labarin wannan da yake ƙaryata ranar sakamako to shi ne abin da suke cewa ma an zana lahu lakum dangane da abin da Allah ya saukar muku ne rizki ku ba ni labarin abin nan da Allah ya saukar muku na arziki kaga bin nakira fa ja'altum minhu harama wa halalan kuka ware wasu suka ce wannan halal ne wa haramun kuma kuka ce wannan haram ne sai Allah ya ce kul ce ne da su Allah wa adina lakum Allah ne ba ku izini ku ware wannan halal ku ce wannan haram Allah ne a Qur'ani jadi ne ka duba ka ba kuma ji za ba larabcin da yake na Qur'ani fita fusha lajiyya kul Allah wa adina lakum ce ne da su shin Allah ne ba ku izini ku je ku ware wannan halal wannan haram am alallahi taftarun ko kai shirgo ƙarya aka kuka yi kuka jingina wa Allah magana ta yi ce ƙarya suke wa Allah domin ba yi ne Allah ta koyi haramta wa ma zannu alladhina yaftaruna ala allahi kadhib ne tsammanin waɗannan da suke kirkiro ƙarya su jingina wa Allah yawan kiyama da rana da kiyama ne suke tsammani a ko shugabanni na siyasa da aka wuce ƙarya ba ba sai yake ɗauka ba har a tafi kotu ko wani ma gaskiya ne amma saboda yana jin zai faɗi ba nauyi sai kai kotu to sai Allah ya tambaya me suke tsammani ranar alƙiyama wa qala ta'ala yunus ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الله يقول ولا تقولوا kada ku rika faɗa ne ma ta sifu alki da sifu mulka riba da duk abin da harshen ku yake sifanta muku na ƙarya ku dangana wa Allah ku ce hada halalun ai kaza halal kaza ya halatta wa hada haramun kaza kuma haramun amma saboda ne bi tabtaru ala Allah da riba dan ku kirkir ƙarya ku dingina wa Allah kawai sai Allah ya ce innal ladina yaquluna ala Allah al-kadhiba wanda suke kirkiro ƙarya su dingina wa Allah la yuflihuna ba za su taɓa rabota ba kaga an ba su layi ne da suwa wala yi da yau sa'i wa alfata da bokaye layi su ɗaya da bokaye to wanda ba zai rahota ba an wuce ke nan zai ta zama mata'un qalil Allah ya jira su dan ji daɗi kaɗan shine qalilun min aila fi duniya a duniya dan babu jin daɗin alayya ba alayya ake magana ba shi sa ya tsara ma a gaba yake walahum azabun alim sannan kuma da azaba mai raɗaɗi a tare da su a lahira ta lala sai ka ga mutum ya zo yana ta abin sa nan sai Allah ya bar iske da rashi kamar yadda wani wata ta faɗa muna irin wannan magana sai ta ce lokacin dabarau dabarau gidan mala sai ta ce akwai wanda ta sani a layin soyayya ba ta tafiya ta rinki sai ta ce ta lala ke sai ta ce amma ta lala daga baya ta tsugunna ni ta zo da labaran ta ta tsugunna ai ta lala ke masu zuwa gaban gunki ba su tsugunna su roƙe ni Allah ya gada ba sai su samu ba duk ba haka take faruwa ba gunkin da kai ka sassaka da hannunka sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin wannan shine kaidar kawai wanda ya san waye Allah madaukakin sarki to wannan yake ya sani Allah yake mun ji wannan gabar ko ma ya harumu min al-ajr ba abin da ya haramta na daga abinci qala ta'ala yace wa malakum ne ke gare ku Allah ta akulu min ma su kira sunan Allah alaihi da ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah akai ba da abin da aka ambaci sunan Allah ku ci man wa qad fassala lakum ma harrama alaikum alhali ubangiji madaukakin sarki ya ware muku fassala ta fi fasilin rabewa ko in ji malaman fikiyu rarrabewa to fassala lakum ya wawware muku ya rarrabe muku ma harama alaikum abinda aka haramta muku shine kwanaki muna karatu na ce muku ku auna ku ga tsarin musulunci abubuwan da suke haramun saboda ba su da yawa sai Allah yake min shirin din amma halin din ko sai aka ban masu kawai misali zan ba ku sai yanzu yana magana hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum sai ce wal mumzalatu da gaba ko min nisa'i sai ce wa inna lakum ma wara azalikum kun ga bada wayannan sai ce duk wanda ba wayannan ba dai halal formula kenan formula kenan saboda haka in dai tarike sha biyu nan da aka kawo to duk wanda ba shi ba duk wanda ya tambaye ka kaza ba sai ka ce ya halatta formula ce kawai in dai kai ke jami'in nan to duk wanda za ka aura in dai baya cikin jami'in nan ko baka tambayi malami ba daidai kai shi ne kawai karatu to haka gomila take ababen da aka haramta kaɗan ne su ake kawowa in ka zo ka rike su to ka rike karatu sauran kuma duk wanda aka tambaye ka baya ciki kawai ka ce ya halatta me dalilin ka saboda wani da lakum ma wara'a baya cikin wayan shi ke ne to haka tsari da take kun ga nan shi ma sai ce wa kad fasara lakum ma arama alaikum illa masulun ilayhi sai abin da aka tilasta ku kuka takuru zuwa gari wanda ayoyin da ba za su kara fito da shi ne abin da ya zama labudda ba abinci kamar mushi za mu ci قال تعالى قد فسر لنا ما يحرم علينا ubangiji madaukakin sarki ya rarrabe mana abin da ya haramta gare mu Oke fallahu ta'ala haka daidai ne. Fallahu ta'ala lalle ubangiji madaukakin sarki kad fassala ba lana ba ma ya arumu alaina ya wawware mana ya rarrabe mana abin da ya haramta akan mu. Tafsilan kajiya. Eh rarrabe wa mai isarwa. Wa bayyana hu bayanan wajiya. Sannan kuma ya yi bayani bayani cikakke. Cikakken bayani. tambayin jarwa nan kuma cikakke qala ta'ala Allah yake hurimat alaikum to ga irin misali Allah ya haramta muku almaitatu mushi kun ga da fara mai jini mushi wajen da jini shi ma jinin da ba mai ba ba na cikin jikin nama ba wanda zai karkafo daga nama ba shi yake ga magana wanda ya makale a jijiya ba shi ba wanda za a tara kawai wala amul kinziri da naman alade kun ji uku wa ma uhilla li ghayri Allah bi da duk abin da aka yanka ba dan Allah ba dan wannan abin aka yanka shi shi za aka haramta yankan kuka aiko domin ya ba ka jarabi to a je ka yanka wata kila ba yake a kalliyan ba ko a ce a nemo ba haguwar akuya ko tinkiya kai ko kuma a ɗebo furfur tinkiya a kawo misali irin wannan abubuwan su zai an gane ku sai ya baka wahala an kace babu jinji ya san gurin da ake biyarwa a jiya kaga dole ka baki kudin ko yawwa ko ba zuwa jiya da nan ne za a canja miya gidan ka kawai eh ya dole da ba complete za ka bayar kudin jirgi ma za ka bayar ko kuma za a bawa aljanu kudin da za su je su kawo kuma ya fi kudin jirgi shine matsalar to kaga kun ji ko kun ga na uku kenan wal munkhaliqa da wacce aka shake shake ta aka misali yanzu sai ka zo ka tada akuyar ba ka yi mata dauri a wuya abin ka je ka dawo sai ta juyawa a cikin kirki irin masu wannan rashin zama sai ta shake wuyar ta da igiyar a sai da zama ta shiga kowace gaba ta shiga al-munkhaliqa kenan wacce ta shake wuyar domin ba yanka bane ne jara'a wal mawquza kai kai da kake kiwo sai ka kiyaye ko za mu zo mu ji yawa wal mawquzati saboda haka da wanda aka daka da sanda kun ga wani hoto da shekarun baya ya rika yawo za ku wani gari a irin kasashen fararen nan guduma ake ɗauka a nan rika mata a ta nan sai ka bayar saniya idan ta fadi shi kenan haka za a zo ta mutu kawai sai a yayyanka ya zuzuba namun a fakejin din sa a ciyarwa mu guduma wata irin guduman nan katuwa ta bugun gini ita ce za a zo za a tori kawai sai ka ji ka shikenan da ya fada ya gama haka suke yi wal mutaraddiya da wata ta gangaro daga kan sama ta faɗo kaga wata kila ta faɗa rijiya a yin da ratai ta mutu duk ba muna magana da suka samu wannan matsalar yanzu da ka zo kasar da akuya ka ta shaƙe amma ba ta mutu ba ta kusa dai mutuwa in ka ɗauko kayanka babu jinan gaba ta ci halal ta faɗa rijiyar aka ɗauko ba ta mutu ba babu dai amma kar mutum ya sha ruwa ta fada kuma ruwan mutum ya fada shahada yake ka san wani zai ɗauko karatu kawai ya ba kan da yanzu ya tsora saboda haka nan da nan zai ɗauki wani tunani ya ja in dai a ruwa ne shahada haka to mu shi kaji wallahi ba shahada ce ba wa ya gaya ma tun ya tana shahada to ka bar tan dai shahada ce ta tafi aljanna ba ko ba haka bane yawwa tunda shahada ce ba ta tafi aljanna wani mutane da da wadda ta gangaro wannan ɗi haji da wadda aka soke soke ta aka yi dawa ba sokewar kun ga wannan yanzu akuya tana cikin dabbobin da ake sokewa ba ta ciki tinkiya tana ciki ba ta ciki saboda haka akuya da tinkiya yanka ta ake malam zai zo nan gaba ya bayani to wa ma akala sabu'u da abin da dabbobi daji suka kamo kansu ko zaki zaki ka je a daji ka tarar da ya fara cin akuya ya ci rabi tana motsi kuma har tana kuka na ya ci rabin ta ba za ka ci ba mushi kare kuwa hatta kare da ya kamo ma dabba shari'a ba cewa in ya fara ci gaban babba domin bai zama a mukallibina a mu'allibina ko minal mukallibina din saboda haka baya cikin waɗanda aka ba wa cire ne in waye ke ji yanzu kansa ya kama kare sai ya kama ya danne bai ci ba shi ne za ka kama amma in ya fara ci shari'a ta ce ba za ka ci ba domin ba kai ba shi abinci da zai mai farauta ba bai wannan bai bai gama bai bai kandi ba sai ka mai da shi makarantar ka yayi kandi sannan zai dawo farauta ka'idar karan farauta duk yunwa da yake ji baya dannewa ne kawai danne ji to kaga shi ne ma akalar sabo a sabo shi dabbobin dai eh illa ma da kai kin kaji sai wanda ka je ka tara sai ka yanka yanka shi kai ka yanka da hannunka wa ma zuri halal nusri haramun na gaba da abin da aka yankawa guba ka ya ji shi za a yi diga a baka sharadi cewa da hukuri ka za ka yanka haramun shi yanka qul inna salati wa nusuki wa ma'ayi wa mamati lillahi rabbil alamin yanka ba a yi don kowa sai dan Allah wani baya baka dokar je kai yanka dan Allah kawai yake shi sa inda mutum yanzu a ra'ayin kansa zai siyo dabba ya yanka a dafa naman a raba mutane ko a bada ɗanyi ya yi ko ba ya yi domin hanyoyin da ɗan rubi ne zuwa ga Allah inda matsalar take shi ne wani ya baka doka ya ce ka siyo rana kaza shi ne kawai illa amma mutum a ra'ayinsa ne yake ganin yanzu bari ya siyo yadda zai iya siyo shinkafa ta gwamnati a dafa da aiwa shinkafa da ba duka ko jalof a raba wa mutane daidai ne da yin siyo nama bayi amma ya zanto wa kai a kai kawai hanya ce da yake ganin zai ta ɗauri zuwa ga Allah babu laifi ku gane bambanci bambanci kawai shi ne wani ya ba ka karatu amma mutum ya yi da kansa ya halatta ko shanu ko akwai tuwo zai ya yanka ya halatta an gane ko yawwa to shi ne wa ma zuri halar nusri wa an tattasimu bil azlam sannan ku rika yin wato yar kibo ta ta ta hanyar harba kayan harbi ikkiyar shi ne zai malaman mana tsoro suke ikkiyar a wata wata wani abu ne suke yin zama da misali irin yadda mutum ƙasƙanci na wanda ya suke kiran suna abin da ta haka akwai wani suna suna gaya muku shi da aka wanda za a kada in aka kada in ya dawo kanka ya kiriya ta nuna abin da ka zaba kai ka ce to da zarar sun tashi yin wannan yadda mutum yake yana da abubuwan yana da shi a gida kuma yana da shi a bajalisa na gidan shi ne al'amuru wannan hanyar idan mutum ya kada zai yi abu na'am na'am tsere guda ba ba akwai sunan da hausa da suke fada ba wajen da ke ita wannan idan ya kada na gida na sani al'amuru wallahi na waje kuma mutane ne biyu wa ra'ayina wanda ta faɗo kanta haka suke yi to saboda haka shi wannan abun da shi ne al'adulan wacce ya tsoro mutum ya harba da zarar ya fara kansa shi ke idan mutum shi ne ya yi masa nafi da ya zo an kashe mar ya zo yana yana shan giya a gidan giya aka zo aka ce baban da ya tafi yan jahiliya sun kashe gashi ya yi tafi da giya sai ce alayyamu haurun wa gadan amru yau da giya ta zan ci gaba da ita gobe za a rama mata shi ne da ya tafi goben ya ji ya ɗauko wannan al'azlam din nasa ya buga sai ta ce wannan hayu ta nuna ba Allah hayu hali cewa kar ya je saukan banza ya kuma kadawa ta kuma nuna wannan hayu sai da yi da uku sai wurga da yake idan ba ubanci aka kace ba kawai ya ajiye ta to haka suke yi haka suke yi ne wannan al'adula sai Allah ya ce zalikun fiska irin wannan da suke yi duka wanda yake nan a zamuri a gari da audu ila jami'a duka gaba ɗayan su fisko fasikanci ne fasikanci a luga shine na ja ku misali a ba yaro mangware kamar da idan ya gama laushi mai kwallon da yi fit da fito in dai ci gaba da murzawa to wannan fitowar ta kwallon mangwaro shi ake cewa alfitku alkhuruji a luga sai al-istila sai kace al-khuruji an ta'adillah fita daga yi wa Allah da shi ake kira fasikanci shi sa duk wanda dukkan ka ga Allah lokacin da kai yi wani kai kai wa Allah ka fita daga yi man da'a to a lokacin fasiki ne shi sa Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi nabai lokacin da ka kawo labari in dai ba a yi tasabbuci ba to ba ka ci sunan ka fa ta bayyanu har sai an samu gaskiyar magana to su ka fita daga tasabbuci to wannan shine zalikul hikma duk wanda abubuwan ba su kanti qala ta'ala Allah ya ce wala ta'kulu mimma la yuzkar ismullahi alayhi kar ku ci abin da ba an baci sunan Allah akan sa ba wa innahu la fiskun shi yin haka fasikanci ne kaga wannan shi kuma baya determinin cewa an mutum ya je gari sai ya tambaya ko sai ya tambaya cewa da Allah wannan abin da aka yanka an yi bisu wannan ko bai ba misali wanda ya je kofofi sun fi samun wannan matsalar a kan an ci samun wannan mura kan cewa ya je mutum ya zo ya ce wai ya za a yi shanu aka kawo kana gani mu ce kaga kaza in za ka kashe in ba ka sha'awa ka bai ai ba wanda ya ce wa an kashe ga ahlul kitabi inda ake musulmi da kafirai ko ba wanda aka yanka ahlul kitabi da musulmi ka ce wai sai ka tambaya sai aka yi kai ya zo gurin ka kai bismillah an kana jawa dan wani suna ta la'akari ni na ga wani nace ni ba na ci ne saboda ba na sha'awa kawai amma kai in kana sha'awa ci amma kai bismillah shi ne wayannan mutanen ahlul kitabi ne wai sai ka tambaya babu kuma jami'in na a gaban ku ake yi gol adami kwabobi ne ba shi sun suke bere bukatu za ka wahalar da kanka an gane ku yawwa sai dai idan ka je gurin da ka tabbatar da raɗe su ake kamar yadda muka faɗa wancan nan ɗauko gulma ake a raɗe a ko da ran da za a kulle bakin da a babbaki shi misali wannan daban wannan daban to shi ne abin da malam yake gaya mana cewa to wala ta kulu min ma lam yuzkar sallallahu alaihi wa innahu la fiska fasikanci ne shi ma mun faɗi fasikanci fa qala ta'ala qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama Allah ya ce kul inni rasula ajidu fi ma uhiya ilayya ban samu ba cikin abin da aka yi min wahayi muharraman ban samu abin da yake na haramun ba ala da'ini ne da amu ga duk abin da za a dandana duk wani abinci ku duba wata formula a wannan aya duk abin da yake na abinci ne dai dai kake da wancan ba cewa ku ci duk abin da yake wani kasa to sai ce annaba ne za ta zula ne in dai abin da aka yi min wahayi da ne to ban samu wani abin da yake na haramun ba dai na cin abinci ne illa an ya kula mai jada sai ka tsara ɗebo ayoyi irin shan kiki mala in ka koma shan kiki a cikin abuwa bayan sai ka duk ayoyin ya tattara ba su guri ɗaya cewa su ne za su baka sakon mai ake illa ya kuna mai tada in ba mushi ba ne audaman masfuhan ko jin da yake gangarowa ka san su suna hantawiya jini yana fitowa yanzu dabba ta ci ciwo sai a je a tare jinin a gungwari wai jinin ba zai taba a banza ba ba a kare mata wannan din sai a wuce da kai sai a zo a yi hanta wuya ne sai a wuce ke hanta shi za a tsajjera a cikin tsinken ke a gasa shi a saba kulin kuli a ci ka ci haramu eh ka ci mushi shi ne zaman masuwa jiri mai kwaranya ba jinin jikin jijiya ko na jikin nama da yake tattafowa ba ba shi ba aw lahma khinziri ko naman alade fa inna hu rizqun domin kazanta na najasa kenan aw fiskan ko illa li ghairi llahi ko abin da aka yi ba su kanci aka yanka shi ga wani Allah to ba ruwan Allah da wani wa qala ta'ala wa hurima alaykum saydul bari ma dumtum huruma Allah ya haramta muku farautar kayan tsandauri da abin da yake a bankata mutukar ka kulla irami ka ta irami za ka yi aiki haji ko umara to haramun ne kai farautar da auki da ka gani ko da ba farauci ne kai shine ma dumtum huruma mun ji wannan ko ma yul haqu bil maitin to bayan mun ji mushi me ake wato alakantawa kuma da musha wa yul haqu bil maitin bi ta'rimi ana danganawa mushi wajen haramtawa shine ma ko da amin al bahima duk abin da aka ciro daga cikin dabba dabbobin gida wa hiya hayyatun tana da rai misali irin yanke kunnan nan da ake sai wani ya ce a bashi zai gaza ko kuma buge akuya aka yi ta misali a ya ka dace jelarta da mota ta buge ta sai jelarta ku tafi jelara shi ko ba shi ai lama ne ba sosai a gurin saboda haka sai ce a bashi shi ma ku ji abinan bai yi masa haramun ne duk da cewa ita wannan da ranta haramun ne ya amfani haramun ne wani ya hayyakin gana da rai ba kuwa mai daɗin shi ma mushi ko kaho da ake yi cewa ko ma dai ne ko kuma a buge ta gaba da ta cire na na ko fidiya yawa ko fidiya kaga aka zo fidiya ai ma ta wannan ƴaƴan marai da za a ci gaba ɗaya ko wannan an zo bi da ma da shi ke da biya to ga shi an da rai yanzu shi kuma yana yawon sa da ransa arawun ne in ka cika ci moshi in kana da baki a gidan ka ko kare gaba da an bayyana da kyau ko wannan abin ya fito kararra ko fidiya ba za a haɗa ba wannan ma tambaya ce mai kyau ba za a yi wa Allah wayo ba eh kun gane wai idan aka buge ta sai ta kasa ba wancan abin ya riga ya fita fit wallahi wannan tambaya ce mai kyau domin ai ya riga ya fita daga cikin da tana dare kuma Allah ya ce ya kaga umuri ne ma kudiya ni da ni mai bariya hayya kadi da kenan ba wani in ka ce ba haka waje mutu ha su wa hadu in kun ji tsari ma qudi'a min al-bayyimati wa li hayyatun fayya mutade haka annabi duk abin da aka yanki daga cikin dabba tana da rai annabi ya ba da shari'a da yake fayya mutade fa huwa mutade wannan abun mushi in ka ce ba haka waje mutu ne dalilin dalilin mu shine annabi ya ba da shari'a duk abin da aka cire tana da rai ko ya fita tana da rai to mushi ne duk girman da kuma ko cinya ne a kakana ne gara da za ka hakura kun ji wannan aiko shi ma ba mu da matsala ko mula ke ne irin wannan hadisan ko ko muloli ne ba za ka ji malami ya zo bayani sai ka ji kawai shi zai kama ya ce ayan nan ya ce kaza da ka kawo wani kaza kaza ya ce a'a in ko mula a gaba ba ma yustasna min al-maytati wa dami abinda ake istisna'i daga kashi ake warewa daga cikin muji cewa shi baya cikin muji wa dami da kuma jini an bin Umar radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hillat kun san cewa wai duk umumi yana da kashi haka ce cewa duk umumi a ƙa'idar kusuri yana da wani guri da yake ɗan zamu exception ɗan ƙarƙarfi to shi ne tabbin din shi ne nan cewa annabi ne za ta zama ya faɗa hadisi ibn umar kullun lakna na mai da tani to kun ji tafsirin da haka cewa an an halatta mana mushi guda biyu kun ga shi ba duka mushi ba ne shi ga idan ka zo kace ka za halalle mushi ne ya halatta a cikin a ce kai za ka sa dalili domin umumi me ya sai ka ce wato mai da tani muke guda biyu wanda ba ni da jini biyu to kamar ta an tambaya be sai annabi ya ce amma mai da tani mujan guda biyu fa da auto bara tun bara ya halatta ba za ka zo ka ce wa mutum tun bara haramun bai me yasa wanda yake bara halatta ya ce wa saboda annabi ya halatta shi zai zo ya ce wa tun bara haramun ne saboda saboda mutum ce tattaro su ake ka je ne dubura ka gani zuwa ake daji ake zuwa a buhu buhu ake ciko su a tole in ka je ba sai mai dubura ka tafi kasuwar yi ko da ke daga da ake kole amma an ka je yi za ka kwano kwano ran da na je wani lokaci ne na kalla shi wani ne wannan a ke babe ne babe ne manya manya wallahi ba za ka gane shi ba ba ana da farar da wuri za ka gane babe ne manya manya duk wurin yawanci masu awo yanzu na za ka yi yan mata sun da daga makaranta kuɗin makarantar da naira ashirin hamsin sai da zai ta siyo. Ragon ruwa. Ita da haka wannan shi ne falhautu akwai wani da muka zauna da shi aiki a daru hasa. Shi haka yake zuwa ya zo da bulatun sa kakka ɗauka a wani a ciki wallahi duk fara siya. In zai ci zai mu ba shi kuɗi. Yana ci yana cewa wallahi zan ba ku san daɗin ka bane. to kaga ba haramun bane kai ne dai baka ci kike nan kamar da muni da annabi alaihi salatu wasalam ko yawa kai ba za ka haramta ba ba domin bai haram ba halal ne shi to kaga fal hudu wal jarar sai annabi ya ce kibi sai ba wuce ya ce kibi musulmin nama to ai nama ma musulmin nama tun da an yanka wal jarar da fara kun ji matattun ko wannan mushi ne kana da yakkacin nasu ga hadisi ibn Umar wa madda jinin kuwa balkabi shine hanta hanta izini ce wadda hal da saifa ita ma jini ce za a bayar da jajin ma ita take ita ma to waɗannan ba da halin da ya halatta shi za a kai yanka rago ake gaba ranar da za a yi amfani da kayan ciki ga an yi amfani da ba ne mutum har ranka ya ji ko sai bi sallah zaura wata uku ai sai ka jira an ba za ka guri mai mai duya ba tahrimul umri al ahliya sai haramta jakunan gida jakin gida kuma al umri al ahliya wannan mun biya ga wasu wurare ana Anas bin Malik radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da yin Allah tabbata a gare shi ja'ahu ja'in wani mai zuwa ya zo ma ba fa ja'in wannan ba ba ja'in ba ja'in mai zuwa ja'ahu ja'in wani mai zuwa ya zo mar fa qala bi ce utilatil umr al umr duk jakuna an tsinye saboda tsabar yadda ake neman da an tsinye jakuna sun ma ja'ahu ja'in wani mai zuwa ya kuma zuwa kaga yana kawo na kira wani da wani kenan ya zo yace fa qala yace utilatil umr duk fa jakuna an tsinye sun ma ja'ahu ja'in sannan wani mai zuwa ya kuma zuwa fa kale yake ukli ya kilo mu umar yace za ku na dan tsari ba wai an cinye ne sun tsari ba gaba daya wani gida naman ne da ke yayi dadi don za a rasa Kamar munadiyan fanada bin nas wato sai kamar munadiyar sai umarci wani mai kela dan kira da ba wuce ke jiyo dan kira wanda za a tura cikin gari a ce mai gari ya yi koli ya kuwa jama'a aka kirawo ya umarci mai kela fa na dakin nan ya kira mutane sai ce inna allaha wa rasulahu yanha yanikum allu qawmin umri al-ahadiyya da biyu Allah da manzo sun hana ku suna hanar ku sun hana ku cin jakunan gida fa inna harijisun domin kazanta ne daga yau ai mun biya cewa a kai barko an hada a yakin kai bar ranar shekara ta bakwai duk da cewa a auren mutu'a da wannan misali ba saurayi aka hana ba fa ukti akil qudur sai suka rika tun kuɗi alqudur jam'i ne na alqudur ta kunya suka rika tun kuɗi su kwanin fa inna hala taqur bil lahm alhali su kwanin suna tada balbala da nama misali ba sai da zaka gane martaba da girman sa akwai wajen kauna annabi alaihi salatu wasallam cewa da zarar ya bada umarni kamar a kunna fitila ne in yayi hali ko kamar a kake kai ne Allah duk wannan ba mu mutumin yau ne zai bari mutum ya wannan daga shi ba za ku kuma ci ba amma su zuwa suke karkatun kuɗi lokacin da aka hana shan giya ba ai haka ce sai na Umar yace sai da rariyoyin Madina duk inda kaje zaka an an an koro giya an tunkuɗe ta kaga wani zai iya ja yake da gauri can kanje to haka sabai shi kiza idza balaga al-ma'u kullu kana lam yahmil al-qabr saba annabi kenan tahrimu akli kulli dinadin min al-tiba to da shi haramta shin duk abin da yake ma abokin nan fika ba shi diboji kaga ba sai kai ta cewa bai halaccin cin baki ba sai ka tambaya mai halittar cin gafiya dina din kawai ko mulaji daga cikin dabbobin daji wa kulli dini khilali da duk wanda yake da akai fa ta farauta farki akai fa farki an fahimta da kyau ko yawa to sai yace mina kai daga tsuntsaye irin suwa kenan shirwa jawo ai su aka fara kawowa da kana tsaye maka wasa wai ka ga ka gaba a gaban gidan ka zai dauka kana tsaye zai gobe ta ba ka ga yadda yake kokarin gari a cikin bango idan zai ta gida zuwa zai dauke sai dai kawai ka hango da annan da yana wuce ki gani sai ya kunci aka zo amma sun bi a kauye ka ko eh wai alaji yake nama ko kodai an aiki yaro kuma ga dawa kaga zai attracted sai fuski kwarai kuwa an ce suna yin kwaci a kauye aiki yaro da yana kuka amma kwaci ba dan daba bane dan daba so so ne shi ya kwace masa wallahi Iza wani lokacin za ka wuce a haɗa zuwa da maduki saboda zai da gangan zai kwaci aba ba an ibn abbas kala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kulli dinadin annabi alaihi salatu wasallam ya hada cikin duk abin da yake ma abokin fika yana tibari cikin dabbobin gida wa an kulli bi mithlabi min al-dai aka da duk wanda yake da mithlab wato duk wanda yake da akai fa ta farauta daga cikin tsuntsaye kun ji tahrimul jalala to ga shi nan haramta ne sai haramta kuma me jalala Simple. Ba gulu ba, yi da wani zai yi gulu ba, gulu ba, kawai ai ana an buga ya unguli ne saboda saboda kawai ita ta yi suna a haka amma ba shi yake nufi ba duk abin da yake cin kaga gidan ka ma yanzu ta koma cin najasa cin nan da jallala agwagwa idan ta koma ba ta da abinci sai najasa ta ke ta zama shi ta za mu iya ji yadda za a karkace su daga wannan abu ta yaya za a yi dabba gidan ka yanzu shadda ce ba ta da aiki sai zuwa shadda da cin wannan tsutsotsin da wannan najasa kulkul suke yi kuma to ya zaka yi da zaka yarda ko kuwa to shi ne shari'a za ta ga ba za ka yi ta shi ne ake magana akan cewa irin wannan to wani wasu na tambaya cewa wannan su amfani da kakin kaji kuma ba suna bawa me yake ba bibi ke tambaya kakin kaji na jasa ne eh kun yi guru idan ka ji kaje ta ba kaya za ka yi sallah ko ba za ka yi ba daidai yake da majina to in ka ba ku kudi malamai suna yi muku haramta muku kiki ba domin ka ji kaji ba da zai ta ba na ke to ka ga wannan kuma da ba sai me kai da wata yi to ai ko da ba na gidan ne misali kajin gida in dai ba irin wannan da lala ta zama ba ka ga ka gida duk kyau da ko gwado gwado ce ta bulaye in dai ka koma cin wannan sunan da lala ake yi yawa aljallala hiya da fi asaru ala fi an najasa shine mafiya yawa ku fahimta da yau wata gida kana ba ta gero ba amma daga geron nan kaza Allah ya dace ba za ku ba ta koyi wani ta tafi da ciwon ta kun fahimta da yau ko wajen kamar da take ci iya jeran su a mafi yawan abinci jeran da ka zuba da sabon daga nan ba wani abu da ka kuma ba ta sai na jasa da ita ce kuma kaza in dai lafiya ya ce sun samu har dare shi ma dai sai kun ga ta yi shiru to kawai kwanta a ta dai a gida magana da nake dare ne ai ba ma ka da gidan goya ba wai na rubun ba shi yawo na Hausa in dai gari da jiru to dare ne ta kowa da kwanta na'am alaikum salam haka na yin da ake na wanda za su fi su na taba ji akwai wani malami na da yake baya cikin abubuwan da za ka haramta ba haramun bane eh tunda ka ji ba contemporary issue ne cewa abu ne na zamani to za ka yi ake ba haramun bane ce bari ya haramta eh to kaga anan um wato abinda ake nufi da ina gaba da muke cewa ayyar da ya karo alaji an najasa al'alaf shi ne cuta abin nufi abin da kake da ita to in za mu yi sauri bari mu jaka eh saboda haka wanda aka yi maka cuta abin da kake da ita shine najasa wa ya ruma akluha wa shurbu labaniha haramun ne a tunaman ta ko kuma a gano nan da wa rukubi wa rukubu a hawan ta ba wani ne Ali bin Umar radiyallahu anhu ba ta na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allu umil jallalati wa albaniha annabi ya hada cin naman dabbar da aka ciyar da ita najasa ba ungulu ba da kuma nonon ta kaga ma ai ungulu tana da nono ne kaga ba ma maganar ungulu ake ba hadith wa'anu ibnu umar bin qala la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an jalalati bil ibli ba ne mu kun ji a cikin mara kuma su a nan ake magana jalala kuma an yi magana hawa da nono an yi rukaba alaiha a hau bayan ta ba haramun ne au yushraba min albaniya ko a ja nonon ta mata ta hijirar jallala yaushe take halatta ko kana da dabba fitowa take shi za wasu mata ba za ta abu ba wai ko saboda karanta take kuma ba haka bane ya danganta kawai dai gurin karanta a gaban ta to sai wa ila hubi da talatan idan aka tsare ta tsawon kwana uku duk dabbar da ka san tana yi wannan ta yi kulkul kana so ka tunawa to tsare ta a gefe kwana uku sai ka biyo mata dusa da gero tsawon kwana uku an gane ko uli ba sai daya ai ta ba ta abinci mai tsarki jaza zabo a ya halatta bayan kwana uku a yanka kaga wani zai dabara ya wata tattacin ya ganta ka ni ba ku sai sai su ji da samu gobula dan ba biyo abin da kake ba sai ce wa akluha da kuma wato ti an bin Umar radiyallahu anhu ba annahu kana ya hadisi dajada kun ji aula da Umar haka yake yana tsare kazarsa aljallala wanda take tana jin najasa kun ji kaza jallala talatar kwana uku daga nan yayin kare ba haka kullu ma haruma inda da tsira ya halatta a duk abin da aka haramta ba in dai ka takura takurar da ce ba ba ta bahaushe ba takurar da in mutum babu zai mutu قال تعالى فمن اضطر غير باغ هو wanda ya takura ba tare da zalunci ba wala adil ko ta'addanci wuce gona da yi fala isma alai babu laifi a kansa ba dalili inna allaha ghafurur rahim allah ne gafara ne wa qala ta'ala fa man yusra fi makhmasa duk wanda ya takura kundi cikin makhmasa makhmasa shine taba huwa gaske yin wanda mutum ya fara ganin biyar biyar ita ce makhmasa baba ba ba za a ko al'adu ba a'a makhmasa ita ce aka ce yin wanda mutum ya galabaita gaira mutum jami'in ba tare da mutum zai shiga cikin ya kutsa da ismin cikin zunubi ba fa inna allaha ghafurur rahim to Allah ne gafara ne kuma mai jin kai qala ibn kafir ibn kafir yake haifa man ta da ila tanawuli shay'i duk wanda ya buƙaci cin wani abu min hadhihi muharramat daga cikin wannan ababen da aka haramta allati zakara Allah ta'ala wanda Allah ya ambata wuri wa alaikum al-majid wa damu da duk ayoyi kullu ajri ma uhiya ilayya sai da zarurati da wata saboda wata larura an da atu ila zalika ta tilasta wa zuwa ga haka falahu tanawuluhu to ya halatta ya ci wallahu ghafurur rahimun lahu Allah madawacin garki mai gafara ne da jin kai gari da annahu ta'ala ya alamu hajatan ya hajata abdi lil musaf kun ji ko in ka koyi Allah ya san buƙatar bawan da ya zakura wabtikarihi ila zalika da buƙatuwar zuwa ga haka fa yatajawazu anhu wa yaghfir lahu kana Allah zai yi mar sauki kana ya gafarta ba Allah zai yi masa sauki ya sauka gaba ko kuma ya masa sauki ya gafarta ba wa fil mustaq في سيد ابن هبان عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه hadin ji ibn Umar Allah yana so mutum ya zai kewa saukin da aka yi ba in za ka yi tafiya ka yi kasuru ana so duk inda Allah ya ma sauki karfi eh kama ya karau an tuta ma su yato kamar yadda Allah ya baya so ka zai kewa sako haka kuma yake so idan ya ma sauki ka karba wannan zafa aka yi ma ne da wahalar kai kuma wani hada kana da fuka shi za ba da wasu jiyar kaje kar ya kuna tanawulul mai tafi wajiban fi ba'd al ahyan takan yi mutum ya ci muji ya wato cin muji a gurin bawa ya zama wajibi ba a wasu lokuta wajibi ne ba kai me yasa wa huwa ma idan ka ba ala nafsi idan mutum yana jin tsoron zai mutu walam yajin gaira an bai samu wannan abu ba kun ji daya wa kadi yakunu manduban wani lokacin kuma mustahabbi ne وقد يكون مباحا wani lokacin kuma halal bi hadhihi al-ahwal ya danganta da yene kiwaji ne yake wannan kawai wa kana bu fi sabani har ya tsara wani bila kadira ma yasu bi rama mutum zai dauko gwargwadon yadda zai toke yunwa ina rama ku yan raman nan da ta fito irin shi ku fito kawai gwargwadon yadda zai fiye idan ya dawo yana gani daidai iya wannan zai fi ya rike da yanayin da ya dawo aulahu an yi ba ko da yayi kulkul da shi sai ya koshi kun ji magana da biyu in cewa in ya samu mujin a larura kawai iyayin wa zai kawar ko ko sai ya yi umma ture ni au ya shi ba a waye da zawar kun ji mataki na uku ko ko kun ya koshi ba sai ya yi guje ni ala aqwali maganganu uku malamai suke ka koma bidayatul mutai ba wa zan ba da dawa sai ki gaba huwa muqarrarun fi kitabil ahada ba baki ba har alfiki wa alama zahiri da arba'a ko kamsa duk da ake da shi da akwai in ka koba ko yin su fiki wa sunna za ka gani sai yau fiki wa sunna kala yake walai da min sharti jawabi tawa tanawul mai tafi baya daga cikin sharadin halaccin cin muni an yambiya alaihi salatatu ayyami mutum ya wuce yini uku la yajidu da amal idan bai samu abin ba kama kadiyar da wahamu kasirun min al-awami wa ghairi kamar yadda wasu da yawa daga cikin mutane ammawa da wasu da kun san waye amin shine wanda baya magana ta ilimi shine shi da ake fara cewa idan kai ɗalibin ilimi ne ko ko ne kuke da abokai to ya kamata ka bambanta ka bambanta da kar ka zama amin yadda kowa zai tsaya a rediyo yake an gane ko ya a tare da baba ya biyo kai ba ka a'a ya kamata ka yi wannan ka zama da bambanci bal matar tsora ila zalika jajalahu kun ji magana cewa magana cewa kwana iya kwana uku ne kwanakin da aka ware shi ne nan cewa ai walaysa min jaddi jawazi tanawul al-majlis an yaji alayhi thalathatu ayyam wasu sun iya kan kwana uku kawai cewa la yaji da aman bai samu abinci ba to shi kenan wai abin nufi sai ya kwana uku bai samu abinci ba ko kuma idan yana cikin wannan halin aka kwana uku yana cikin wannan halin to da kwana uku sai dai bari a kudin ya mutu malamin da kaje da wahama ko kafiru min al-awami wa gairi wata amma da yawa suna wato suna ruduwa da wannan da wasu bal matattura ila zalika jajata bari wannan magana duk lokacin da bukatuwa ta yi bukatu ga wanda yake cikin wannan larurar ba ma ne tsora kawai a kace ba ce shi da ya ce ayyani ba da zarar ya bukaci zuwa ga haka ya ga lauya na ta gare inda halarci ya kai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wannan muka yi da Allah ya yi wani insha Allah ka gaji mai zuwa sai mu biya mun ba wuce lokaci oke sai mun fara su za mu biya a amfanin jira'i kuna zuwa da jina da ciyawa domin da wanda suka Allah ta nuna mana gaskiya gaskiya ki kawo mi kon mutsa Allah ta nuna mana ƙarya ƙarya ki kawo mi kon mutsa wanda akwai daura auren ɗan gidan ɗan gidan marigayi Alhaji Ali Gambo Baruri da kuma na Malam Awwal Ali Gambo wanda za a yi dauran auren da na ƴaƴansu Bello Ali Gambo da Bello da kuma Amina Zani Ibrahim harka ummi sai kuma Yusuf Labahani Awwal Ali da kuma Nafisa Hassan Ishaq to ita shi na farkon din ranar lahadi za a yi ne zuwa 27 ga wata za a yi ne karfe goma a wannan masallacin insha Allah ta'ala sannan kuma na biyun za a yi a can dore karama na amina ne za a yi da nan na na bahani kuma za a yi a dore karama gidan shan karfe sha ɗaya suna kuma Allah ko kai sarki ya zama da albarka Allah ko kai sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kan mutu akwai daura auren gadi a nan shi ma ranar lahadi karfe goma da rai a masallacin ƙarfi kuma na zuwa Allah ai lahadin nan ne ko hauta zama ne oke oke zai yi daga wata to muna roƙo Allah wa rawu da yake samu da albarka ya ba su gaban lafiya waɗanda suka ga aure a gaba da wanda aure ya tsako a gaba Allah ka shiga lamarin marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa maɗaukaka waɗanda da suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi masu jarrabawa da neman sana'a Allah ka shiga su masu neman admission a makarantu kuma Allah ka agaza mu اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم Thank you.